بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درع الحميد biyu ga wajen bilba'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba kafin a je hutu mun tsaya darasi na arba'in da shida hadisi mai lamba ta ɗari biyu da arba'in daidai za mu tashi darasi na arba'in da bakwai hadisi mai lamba ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya za mu tashi babun nahayi an yadda almushiriki na bisalam a tashi na tamanin da tara a nistar da ke hannuna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana mala yake babun nahayi an yadda almushiriki na bisalam babin da yake magana akan an yi hani akan mutum ya fara wa mushrikai da sallama in ka yi da mushrikai ka fara musu sallama addini ya hana za mu je da hadisan suka zo kusa karatun mu kafin azumi na musamman na tafsir ai kun ga mun biya ayoyi da suke bayani ya za a yi mu'amala da waɗanda ba musulmi ba saboda haka akwai wayannan da ya kamata a kalla قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الثوري وأول سند وأنبأنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة جميعا عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السنية مالك أبو خليفة يا قرن تدين shi kuma ya biyo daga malaminsa Muhammad bin Kafir shi kuma daga malaminsa Sufyan al-Thawri sai ha wa wala sanin kenan shi kuma yace wa anba'ana Abu Khalifa wani isnadin daban yawa Abu Khalifa shi ma ya karantar da mu sai yace shi kuma da ya biyo daga malaminsa Abu Walid al-Sayalisi shi kuma ya bi wato daga malamin ta shu'ba amirul mu'minin fil hadith jami'an da gaba ɗaya wannan sinadan guda biyu dukan su sun karbo daga sahih bin abi salih shi kuma daga mahaifinsa abu salih ibn samman shi kuma daga abu huraira radiyallahu anhu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan laqitul mushrikeena fi dariqin idan kuka haɗu da mushrikai a wata hanya فلا تبدأوه بالسلام تركوا فارا مثل السلام واضطروهم إلى أبيتها وقلت تامس زوا غمطي كنت هنيا هذا حديث الثوري وقال شوبا في حديثه فلا تبدأوه بالسلام أما رواية شوبا سوى فلا تبدأوهم تركوا فارا مثل بالسلام بالسلام وإذا لقيتموه في طريق إنكم حدثوا هنيا faɗaruhun ila abiyatiha ko kuntata musu a wato zuwa ga mafi kuncin hanya misali idan ga hanya guda biyu wannan ta fi faɗi wannan kuma yan matsacciya to kar ka matsa kai ka koma matsacciyar jiya dawo ba ana nufin ka ganshi ka bi ka danne shi abin goba mun sha wannan bayanin ba ka ake nufi ba shi za su bin ba sun kalla hadisin a yadda yake a zahirinsa ko a gurin aiki kada ka kaskantar da kanka abu ka danganta wa kai tawazu shi kuma mushriki ka ce a abar mar abin da ake nufi kenan a a farka toba kai ka dan ka tantance musulmi ka tantance wannan position din kawai wai tawazu ka bawo wani wanda ba musulmi ba ba taimakon musulmi kai ba saboda haka duk da ka tantance za ka iya kawai kai wannan shi ake nufi معاملة عيون كرنت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقتلوا karkashin wannan da karkashin da ayoyi da muka ta kawo wa musamman aka abin da ya shafi kirkimin ai mun ta kawo ayoyi mu'amala aka ce ma wato mu'amala da wanda ba musulmi ba mataki mataki ne akwai abin da yake wato aqida mun yi wannan bayanin akwai ibada akwai mu'amala akwai akhlaq to duk abin da ya shafi mu'amala da wanda ba musulmi ba abubuwan nan hudu zaka kalla idan wannan abu aqida ne ba compromise saboda abokin aikin ka ne kawai ya sa ka wani abu wanda Allah ya hana karka yi in yace yaya haba my friend ka ce Allah mu a addinin mu ba a yi shi kenan ba ba rigima a ciki in muka fahimci wannan da kyau ba zai sa da yi rigima a kan kirkimeti ba a ce wai kirkimeti ta zo ai abokin aiki na ne in dai ta ga wani wannan baka da matsala aqida idan abu ya jago wannan ibada ba haka wayannan biyu ba a compromise amma mu'amala an ce ka yi musu mai kyau domin annabi alaihi salatu wasallam gidansa har da bai wuri ko mun ji ya tafi ya duba bai wuri da kaje bayan musulunta mu'amala ce haka nan akhlaq tabi'u duk wayannan guda biyu ba hana ka yi da su ba ka yi musu da kyau yadda wani abokiyar aikinka ko abokin aikinka zai gane cewa lallai musulmi suna da kyakkyawar mu'amala ko don wanda ya kamata ya musulunta wannan dini amma ibada da aqida ba a daga kafa in suka zo ka ce a lakum dinukum waliya din lana a'maluna wa lakum a'malukum wannan shine ka'ida to idan mutum ya fahimci wannan da kyau ba sai ba wani rikicewa ka zo na cikin abokai da suka iya mutum ban na awa biyu ki ta mutu da kai akan abin da ban sani ba sai abokin ka ya dauko wannan matsala a ta mutu da shi ya dauka Real Madrid ne da Barcelona ai sai da shi komai da dalili a can bangaren Barcelona za ka ce sai a dan wasa kaza yanzu an sai da wani to nan kuma ba ka iya wani dalilin komai sai ka ce kai a ganin ka ko ba ka bane sai zai ka dalili ka biya gamsar da ko da ba dan bane bane kai kai ji ka gamsu domin a dalilan da yake kawowa yana proving amma addini kuma sai dai kun bambanci kawai irin wannan ne ba a so saboda haka mu kiyaye mu'amala da akhlaq wa'annan guda biyun ana so kai wa wanda ba musulmi ba kyakkyawa amma aqida da ibada ba na su bane na Allah ne ba wani rigima a nan gaban jin kuma da yawa za su fahimci cewa da abokin aikinka abokiyar aikinka ko abokin aikinka wanda ba musulmi ba kun shekara goma kuna aiki ana tara gaji a gurin ka ba ku ta ba ta mijin ba ko ba ka gurin za a zage ka za a zage ka shi zai kare ke ke kariya ne wani abu ya taso ka ba shi kuɗi ba shi da kuɗi ka taimake shi shi zai kare ke ta in ma an zage musulmi zai ta shi banda na ga musulmi ko amma gani cewa zuwa a guri kai ne a gaba ana magana da Allah ku gane shi nominal muslim kana ta musulmi zai ce kai shi da muslim ne ba na gaske bane ya san ƙarya kake yi ya ba ka kun yi mu'amala ka cuce ko kuma yi ka cutar da shi abubuwa iri iri ga ƙarya kamar ragowar yaki ya za a iya ɗauka kai musulmi ne na gaske ba zai ɗauka ba saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye kaga hadisin sai ne wannan abubuwan yake fito da su in mutum bai fahimci wannan ba sai waɗanda suke har su ɗan jamhuri irin wannan hadisi ai su suka kai su su sabaru sai kawai mutum ya zo ya zo baro ne ko ji sai ya da yake annabi dai zai ce kaza to ga abin da ake ni da da yadda za su yi ayoyin lakar kamar allazi da kalu duk wayannan da duk sai sun kore to shi ne abin da yake babu kai farar da salami ala ahlil kitab babu da yake magana kan ya za ka jiyar da sallama ga yahudi ko nasara idan sallama alaihi an gane ko yawa idan ya mutu sallama kawai sai idan bai hude ya zo ya muku sallama musamman namu na arewa za ka jiya ai sosai wani ma zai biya ma daga fatiha zuwa alamtar kaifa amma kun za abin mamaki akwai musulmin da yanzu daga fatiha zuwa alamtar kai ba su ba su iya ba amma wayannan kuna kallon wasu a social media suna yi na taɓa ba ku labarin wanda aka kawo interview makarantar abokina babban dan yar babban mutum ce a garin nan sanan dan mutum aka kawo ta za a mata intabi ta zo a direba ne zo da ita ba aka kawo ta aka bi to budurwa ta sha ado ta to to izin ki nawa ta ce ba ita ba magana izu ya ba sai ce to a ina kike buto aka bi ko qur'ani sai ta ce daga wannan stadin zuwa wannan stadin waya ya ce ta daga wannan stadin zuwa ta nuna wani guri a taki wai daga wannan stadin zuwa iya nan kawai ta iya haka ake fama da saboda haka wannan shi ne قال أخبرنا أبو عبد الرحمن ولا حديث da muka ji hadisi ne mai kyau mun biya ji Abu Lugul Maram ke karan baya قال أخبر حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود sai malami ibn sunni yace shi malamin sa Abu Abdurrahman wa kenan Imam an-Nasa'i yawa ya karanta da shi kuma daga malamin sa Qutayba ibn Sa'id shi kuma ya ji daga malamin sa Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra shi kuma daga malamin sa Abdullah ibn Dinar shi kuma daga malamin sa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ba قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود حديث يهودا إذا سلم أحدهم idan ɗayansu zai sallama fa inna ma ya kudu abin da yake cewa assalamu alaikum wani zai ce to ni dai na bai na bai hudan da yanzu da muke tare da shi assalamu yake cewa to wanda suka zauna da annabi ga abin da suke faɗa a kuma an yi walƙiya an gan assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a kan shine assam ila habati sauda'i tibaun min kulli da'in illa tama cikin abbatin sauda akwai waraka daga dukkan cuta annabi ya ce amma banda mutuwa lokacin mutuwa yayi ko ba ka rashin lafiya sai ka ga wani abu ya motsu sai ka ga an ce ba mutum ya ya samu shuga kuma bai da shi da suke cewa ko shuga din nan kawai da mutuwa ne yanzu wani abu ya zo kawai to ita wannan babu babu cuta ba ba ba da ta karɓar magani inda ta zo in ta ruwa daina yawo ko dan fashi ko ko barawo haka malam wannan malam ali da manje yake fada to shi ne yake cewa idan suka ce da ku assam ya kulu suna cewa assalamu alaikum fa qulu alaikum sai ka ce ku ma haka ba dai mutuwa ba ce ku ma za ku mutu ai assalamu alaikum sai annabi ya ce ku ma haka kaga ba alheri suka faɗa dai idan ya zo ki assalamu alaikum kace kai ma haka me kake nufi da kaka cewa Allah ya shirye ka ka musulunta shine abin da kake nufi kai ta ka kenan shi kuma addu'ar ku zai take a kanka in kuma bakar addu'a ya ga ma dama wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha in mutum ya ce ma wawa kace kai ma wawa wawan kenan a musulunci ba laifin da kai wa musulunci daidai kai sai dai ba mana ba wa asla fa ajruhu ala Allah illa shine zai ce wawa sai kuma kai mai wakon kace kai ma wawa kace wawa ta ta ta to ka kara wanda kuma ba wuce ba iya raba dini in kai makan karaji na rodi ba ma na itace ba na rodi yake yanzu za ka ji ya tsatsora abubuwa kala kala a kai saboda haka wannan ba a bukatar yawwa to shi ne yake cewa fa kudu alaikum ku ce wa alaikum shi ma sahihi ne bukari ya kawo wannan hadisi babu nahi an yajida alal kitabi ala wato wa alaikum babu da yake magana akan an yi hani akan an yajida alal kitabi ala wa alaikum ka tsara wa alal kitabi mai da sallama akan wani abu wa alaikum wa alaikum kawai aka ce da ce ba a so ka tsara komai قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد البقراوندي قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن طلحه اليربوعي قال حدثنا شريك عن حميد عن انس قال شيء ما لم يجي ما لم عبد الرحمن بن البقراوندي يا كرم تدري shi kuma daga malaminsa ya haibu da dala al-yarbu'i shi kuma daga malaminsa kari shi kuma daga malaminsa Humaydi shi kuma daga Anas dan Malik kare ce umirna Allah nazidahu ala wa alaikum an umarce mu kada mu kara musu wajen amsa sallama akan wa alaikum yani ahlul kitab ana nufin yahudi da nasara babu karari yake an yabda an litawu rijala bi salam to babu da yake magana akan wai makaruhi ne mata su fara wa maza da sallama mata su ga maza kawai a waje su musu sallama makaruhi ne قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الصمد بن الموسلي الموسلي بالله قال حدثنا إسماعيل بن محمد العوزي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن عون قال حدثنا بكار بن تميم عن مسعود عن واثلة بن الأكع رضي الله عنه كي مالم يتي هي جولة جمال منك أبو عبد الله عبد الصمد ابن الموتدي بالله shi kuma daga malaminsa Ismail bin Muhammad al-Hudri shi kuma daga malaminsa Sulaiman bin Abdurrahman shi kuma daga shehin malaminsa Bikir bin Auni shi ma daga shehin malaminsa Bakkar bin Tamim shi ma daga shehin malaminsa Mas'ud shi ma daga shehin malaminsa Wasilat bin Al-Aqsa radiyallahu anhu sahabu annabi alaihi salatu wassalam an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kale yake yusallimu rijalu ala nisa maza za su yi mata sallama wala yusallimu nisa'u ala rijal amma mata ba za su yi maza sallama ba wannan hadisin mawdu'i ya halatta mata su yi maza sallama ko abinda aka hana fala taqba'na bil qawli kada lankwashe murya kamar yadda sun sun je siyayya a kasuwar yi suke yi da riga habawa na ko kanina wannan abin da ba a so a cikin jarin amma sai murya ta fi sabilillahi ya halatta gurin aikin kuɗi za ta shigo ofis ta sallama amma ta fi sabilin layi domin ka san sun san irin sallamomin da suke duk sun sani to sai a yi ta tsakani da Allah wanda babu wani yaudara a saboda haka hadisi ne maudu'i kamar yadda malamai suke faɗa saboda wannan abu hatimin rafi da zikir zikir kenan da bakka duk majhula ne majhulai ne mala albani ya kawo a cikin silsilatul ahadith da'ifa wal mawdu'a ya kawo a hadisi a ciki hadisi ne bai inganta ba abin da yake daidai shine magana da muka yi babu taslimin rajuli ala akhihi babu da yake magana akan mutum zai yi sallama ga dan uwansa idan farraka bainahu masjajaru idan bishiya ta raba tsakanin kuna tafiya tare sai bishiya kawai ta raba tsakaninku sai ku kuma sallama wannan sunnan zuwa ya suke yi sun masana ya wato sannan suka kuma haduwa kamar fa yanzu wannan kare yadda kajibu da aliyu suke lura a nan suna tafiya kawai sai a wannan abudin ya raba su ana kuma haduwa sai a ce assalamu alaikum wani da kansa zai hauyi ba faɗa da Allah ka kare za mana hankali in ji yanzu muna tare wanda kuma sunna ne sunna ne ta Abdullahi da Umar wannan su abu ne mai turki a wajen mun ga yadda yake ji tafiya yake kasuwa ba don ya samu lada sai zai ma sallama ko ka amsa ko kar ka amsa ruwanka ai bisa kawai kullum addu'a mu ne Allah ya mana rahama mu shiga dai aljanna amma aljanna wayannan mutanen mu mun san kawai alfarma ce za ta kai mu gurin domin su addini da gaske suka yi ba wai da wasa ba da gaske gaske kullun na bada wannan misali in ka leka aljanna ka hango Abdullahi da Umar sai Imam Malik sai ka dawo ka ce ai ba nan bane sai ka leka ka hango su ka ji ba a cikin yau wannan ne nan ne wani ne yan goku amma abdullahi ne bai kai da zaka gurin sa ne kai kawai ne dai mu roki Allah falalansa ya za saboda muna kaunar su muna yi musu addu'a amma wallahi kafar su ba mu kama ba su addinin suka zo suke suka koma ga Allah amma mun ka kalla da Allah yake sai zan kunne a bakin ku ba Allah ka lakana ku habatan ayazul insanu an yi taraka suda kunnan da ake da da mu ake domin mu muka dauki duniya wasa inda za gane mun dauki wasa a yanzu da Allah ran da aka yi bal tsakanin Real Madrid da Barcelona dauka za ka yi gaba ɗaya ajiya kai a garin nan ba mutane zan fita ni daga nan na tafi na ce wanda yake faruwa har sai da na yi tsargu na ce Allah ya sa ba ku faɗan da wannan ake kuma yi a hanyar nan sai da kafin da gida bayani ya fito cewa ai kaza kaza ba kowa da Allah da ya taɓa kallon Barcelona da Real Madrid yanzu ba Allah ne ya taimake mu sai takwas za a yi wata ko ba takwas ba ne kai yi ji karfe nawa ne takwas zai ko yawwa saboda masu kan yi imani imani kenan ba za a yi ija ana yi ija shi ba ijar ji an biyu wanda ba zai ja dogon sura ba amma da bakwai za a yi ta wallahi sai dai mai kan imani shi ne ran da ba ta ne da buɗo karatu ya kalle da wani ija biyar ana dawowa za a dora ya za a yi to kaga dan Allah sahabi Allah da Umar da yake da wannan lokacin ba shi da shi bai mu shi talabijin din bai ma ganta ba bai san ta ba amma dai mai sauri ne yanzu kullum magana da nake shi ne a cikin matasa da yawa yanzu gazul suke yi din kun san dai da shi ya kokin da turawa suka yaki musulmi da shi akwai wasa to a kwallon kafa dai an mana zata a a yanzu hatta a sai za ka je ka tarar da wani ma malami ne wani alaran ma ne ana mutu da shi akan kaza to sai kuwa so da haka sai dai kawai a rika kokari ana manaji kai ga wanda yake mai san addini ka rika dan control cewa kada ya zarni yayi alama jiratu kawai haka a hankali an gani kana kwace muku shi suna ja kana ja haka za a ce haka abin ya goma نعم تسمع يوم ita ba ku lamka ba dai na مبشرون بالجنة حتى حمزة kun ji ko a cikin biyar da hada hamza to wallahi alhaji da cewa kai karanto ma a ko wato me yake cewa am ɗan kullum din har ɗan tim din har da ɗan ɗan ba ta lura ko za ka ga mai yanzu da an yi la'azar wani yaro da na ji a nan yana faɗa wai kofin Barcelona kaza ɗan rijin yaro ba a nan yana gaya wa ɗan yana kofunan su kaza kaza wallahi ɗan mai tsitsi yana faɗa cewa guda kaza ne kuma wani da za a tambayi ƙwararrun a harkar za su faɗa haka ne to shi ne illar da aka yi mana illar da aka yi shi da yanzu Allah ya riga ma da ba da yake cewa za a yi wani generation na jahilai wallahi ni ina faɗa an ku an jibo generation din a shi ake ko malai Ismail banda lecture da kuke a makaranta ai kuna yi wa mutane lesson ya kake kallon kaddara lesson din da ake wa matasa wani irin takeici ne mutum baya samu to haka za su gama wannan CYS da Lekon a dawo da su wai kafin su samu jami'a ko tahiyar institution a kamar su islamiyya kuma su zo ka ga mutum ko izu bai bai haka muke ba ma dole ni sai da nake ke yi aji sai ke da gilasu wanda muke da shi kawai wanda an kawo tara su muke wanda ba su ke kowai ba ake fara da kasa eh haka dole muke da su wannan za su daga kasa za a fara domin su koyi wani abu yanzu ba mazan kuma ba matan saboda haka iyaye kan ku ba da lokaci yau ku tewo waje dan ku ya gama boko wai zai zo ya bada wallahi boko ba wasiya ba ita kan da wa iya ba ka tsaya da abin da ya kamata kawai yawwa ka tsora kanka a tsari da mai da imamu ce yake ba na a tsari na addini ka tsora yadda ma ka mutu ka fita ya ba da tasawa ya koyi addini ya iya tsara ka dandame shi kai in ma ka mutu abin da Allah zai ba domin kai abin da ya kamata amma kwallon kafa yanzu ai an kure ana ta faɗa cewa ai shi da sun shekara kaza wallahi tallahi wani shi da nake cewa ba da kiki ba wani jiya da na jira je gurin masu aski na ji yana wani analysis ko wallahi ba zan iya ba in dai ba karatu ba ne yasa ni na yi wannan Allah ba zan iya shi ba saboda bayanin da yake yana bayanin cewa a shekara ta kaza tun daga fito ban yana cewa ba ko haɗu da wani suke mutu ba ko haɗu da kulan kaza ba ka manta da wani ya ci ta farko wani ya farke tun daga wannan shekara ba sannan a shekara kaza da kuka mun kuma haɗuwa a ba mana irin wannan yanzu idan zuwa ne tarihi annabi alaihi salatu wasalam ya ce shekara ta ba zuwa muke da mun ce a shekara yanzu za mu ce gaba ɗaya a ɗaya da ji a ce faɗi shekara ta farko wanda irin abu ne shekarar hijira ta farko wanda babban abu ne annabi alaihi salatu aka yi abu da rizki ma kawai bai sani ba shekara ta biyu ba har zuwa wannan shekarun da annabi alaihi salatu wasalam ya yi bayan hijira shekara goma ce bai san zuwa shekara ta nawa aka yakin kai ba bai sani ba yakin badar ba bai sani ba kuma duk manyan abubuwa ne da ake so ka riƙe na shi ba karshe ke na hankuri yanzu don Allah wannan ba ya tara da sosu ba ai ya tara ba kaɗan ba ƙwarƙwarwa ce wanda za ta zo ta rike abubuwa na addini a amfani da shi amma kun ga an sake mana shi muna shi muna gani amma wani addini Allah akbar to kun ga yayi amfani gori ne amfani saboda haka na na isha da taga gaza yana waka ya koyi a waka ga murya ga kokolwa sai take kai da ma Qur'ani take biya sai dai na haka ake yi sai goma Qur'ani kuma ya samu ya samu haka ya kamata mutanen mu su zaba ka gano wani cewa yana da tsanani a kaza ya kamata ya da kaza ya dawo kaza amma ina kuma da a ce ma mutum zai zama ai ka san tunda hobi ne wani hobi din da ya kalli Hollywood da Bollywood da waye wood din nan duk wood din nan gware zai kalli ba misali kuma ba zai hana shi addini ba to hal ai da sauki wannan mai sauki ne za ka ga akwai wanda ya san abin da ake kira priority a hannu da muhimmi yana kallon bar a babu za ta hana shi abin da yake wajibi in sallah ta zo zai tafi ya sallar in abin addini ya zo wanda yake hannu zai je ya yi zai kalla daga baya wannan mai hankali ke wannan mai hankali ne ya san me yake to amma wanda bai iya bambance tsakanin a hannu da muhimmi ba saboda za a yi lokacin magarba sai dai a gurin wannan bai da hankali ana ba shi da hankali saboda haka wayannan abubuwan su ya kamata a ce wato mun dawo da su gazo da fikiri din da aka yi mana ya kashi na ni saboda tura sun gano cewa yanzu daukan makami a yaƙe mu hanya biyu zuwa uku da ba su ka dauka ka ga yi 1960 wani abu sun taba mitin cewa ya za a kau da musulmi ya za a kau da su sai wani ya ba da shawarar cewa ai abin da za a yi kawai shine duk qur'anin da suke bayanin sa akwai wani ambassador na wata kasa sai wani ya tashi ya ce amma ba ka da hankali wannan yace wallahi in muka kone qur'ani duka gaba ɗaya mun kone suna da yara ƙanana da za su dawo ne to me yace to yanzu kai tambaya yace abin da za a yi yace abubuwa biyu za su zuwa uku yace na farko mu sa musu wasanni ne ya ce ta hanyar wasa na biyu mu fito da matan su nuna musu matan su wato wato wato man kan du man kan du izin da yake lallai mu fito musu da wannan mu tuza wa matan su a cikin su rika yin cewa ba abin da bazan su suka bi mu dauke mu da hankali ta wannan kuma wannan abubuwan da suke yi gaba ɗaya sun yi nasara a kan shi za a ke faɗa lokacin da lokacin ya zo suka shigo Najeriya ai kaga karatun da suke mutane da su dauki wani salo amma sai suka gano ba wannan salon bane sai da suka karanta kowa duk kabilin Najeriya an kaje yanzu jami'ar Haba cikin library za ka ga duk kabilin Najeriya ba kabilar da ba su rubuta tarihin ba babu kowa sun karanta shi sun bayyanci waye shi a nan ne za ka ga wani bawa Allah yana cewa lokacin da ya shiga ya shiga Harvard ya ce abin da ya bashi ba bashi a Harvard University ya ya ce kawai sai kalli wata wani bangaren loka kawai sai ga an sa wato wai yadda ake siyan baki a kasar Hausa shi ne sunan gurin kawai yadda ake siyan baki littattafai ne in ka je ka ɗauka za su gaba ɗayan da muke a wani tsarin mu na Hausa komai sun rubuta shi yace a nan da ya gano a da ya sauko yana duba kabilu sai ga shi an gani wai shi ba ke ci barayi kenan su gidi da suka gama bayani a kan su shi ko ba wuce ya zo sai wakon da ya ce zai wa da ya ce dubu kawai amma barayi shi su ba amana da tura suke da sun gano barayi ne shi kuma ba fulata ne sun gane ba mai haɗa dangi irinsa duk wayannan abubuwan komai sun rubuce shi a kai har ya bada wani labari da labarin yana bani sha'awa na cewa wato in ana so Najeriya ta zauna lafiya yake gaba ɗaya Najeriya kabila uku ce duk wai dan ɗan rakiya yake da Bahaushe da Inyamuri da da Yarbi sai yake sai ba da labarin sai yake wata rana sun yi tafiya da suka yi tafiya ana cikin tafiya a daji kawai sai aka ga kwakwa wanda ya gano kwakwar da ya rabi ne ce la ga kwakwa sai ya mu ya ce bari ya dauri ya hau shi ya san yadda ake turo kwakwa sai ya hau ya ya bugo ta yana bugowa da fadowa kasa da ya rabi ke dauki yana dauka sai ya rike ma da ya sako ya ce ya zan dau hau sama bugo sai kuma kan sai ya ce to ai ni na gano ba hau sai ya ce guda kada me ne ya ce ya na gano abu sai ya ce ai ni na bugo sai ya ce to kawo ta nan da ba hau sai ya karba jira wata gida uku sai ce kowa ya dau daya sai kuma suka biyo kansa ya kai kuma sai ce ai na raba rigima tunda ni na raba rigima saboda kowa ya dau daya ni ba da wa ilimin da ya amfani da ke jaraba aka dauka shi ne bature ya analysis cewa wato kowa da bangaren sa in ana so Najeriya ta zauna lafiya to ba hauke ne zai burge ta da yawa kowa hadin eh ba ga jiya da muna ganin filin yadda yake ne ko ba ku gani ko wani yana jira da wani ce ni ba dan siyasa ba ne ce amma wallahi ka san abin da yake kira fata goro ba a hannun kuturu sai ce wallahi da kuni da gaske za ku face mulki a hannun kuni tun mai hankali da ilimi ya san haka domin tsarin da mutumin da ya biyo duk wani kuna kallo wannan wani sun gilfa cikin da gaske ke bi ba a nan kai ba zai yi in ka ga bai wuce wa ko ɗayan biyu ne irin abin da Allah a jaribin ku da rashi da ya nuna a wata a baya ko kuma ya mutu amma an ba haka ba duk wani tsari da ake bi strategy na taji a aiki shi yake yi sai kan je ban na jin labarai wata kasa jihar da jin jihohi a south south ana cewa wai jam'iyyar PDP ku kalli rinta cewa ta sai ba su da ɗan takara 2020 saboda in ba ta ruwa ba bai zai yi wa PDP ta wannan jihar sun ce ba su da wani ɗan takara su 2020 saboda in ba ta ruwa duk wanda muka taba yi zuwa gabanin kasa waye ya zo da irin wannan dabara babu saboda haka sai yake to shi ne ya rabe ilimi yake takama ne kuma sun fi kowa yawan professors a Najeriya ko ba ka bane professors sun fi kowa yawan professors a Najeriya to yawancin da aka ce kuma za ka yara yara yanzu da ba Allah ya taimake mu mu ma za ka ga mutum mataki dan ta kuma amma su da yawa kawai sun zama ruwan dare saboda haka ilimi su kuma wayancan wato ima zaune su ne yabarai duk yadda suka karanta musu ka kawo abu za ka ga haka muke to wayannan abubuwan ba da ake bukata da wannan basirar amma wallahi ta da sai kana hira da mutum ina mamakin Allah ina mamakin na jin mataki yana analysis na ban sai ka ga malam kokolwa daga jin wannan ni da yawa wasu suna hira da shi ranar sai da Allah sun ji da kokolwa Allah saboda za ka je da mutum yake zubo abubuwan da suna da komai kuma ya gaya ma wai lokacin dan wasa wani ya rike sunansa to kobo da kobo yadda zaka ce Abdurrahman bin Auf ba ba ta to haka zai karanto wani ya gaya baki ta ji baya ka shi ne ai karewa ma kenan an san babar wani da wata Allah ya kyauta kuma babban ni abin da nake faɗa babu yadda za mu yi da su yanzu sai dai a yi mu magado da fikiri din cewa wanda muke da su mu yi kokari mu rike su domin kar su kwace yana kan karatu kuma yana kallon bandin to a bibi ta maka karatu a kan bandin shi kenan amma an ba haka ba za a yi hudu ba mu je zuwa to wannan shine abin da wato ya kawo mana a nan da an rabu za a yi sallama shi ne sun manta kaya kamar hadisin muka biya ko sai ji kala akbarana abu al-qasim bin maniya kala hadathana abdullah ala bin hammadi النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت وحميد عن انس رضي الله عنه قال sai malami ya ce malamin sa Abdul Qasim ibn Mani'a ya karanta da shi kuma daga malamin sa Abdul Ala ibn Ammar an-Narfi shi kuma daga sai malamin sa Ammar bin Salama shi kuma daga malamin sa Thabit bin Thabit Thabit al-Bunani shi kuma daga malamin sa Umayyad shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu ba yake kana ashabu rasulullahi yadda ma shauna da abba da sun kasance suna tafiya fa idan taqbaltum fa ko fa idan taqbalathum shajaratun aw akamatun idan suka haɗu da bishiya ko wani dutse fa tafaraku sai suka rabu yaminan sai ya dama wake malam wani yabu sun manta kau sannan suka ƙara haɗuwa min wara'iya ta baya sallama ba'du ma la ba'd sai sake sai sake sallama wane mutum wannan ya gama da wannan babu sallama kenan sai sai babu al-hadisi wa tasmiki rajuli akahu idza adasa babu da zai magana akan mai atijawa da kuma gaida mutum mutum ya gaida dan uwansa idan ya atijawa anan ne zaka ji a zuwa ba bayanin atijawa ita kanta atijawa sai an gaya ma ga atijawa ahlus sunna ga atijawa yar bid'a hatta atijawa ba domin za a zo a gaya ma ga irin wanda ake so kai ga wanda ba a so kai قال اخبرني عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال كيف ما له يجي يجي daga malaminsa wato Abdullahi bin Muhammad bin Muslim shi kuma daga malaminsa ko shehin malaminsa Duhaim shi kuma daga shehin malaminsa Walid bin Muslim shi kuma daga malaminsa Imam al-Auza'i shi kuma daga shehin malaminsa Imam az-Zuhri shi kuma daga malaminsa Sa'id bin Musayyib shi kuma daga shirikinsa Abu Hurairah radiyallahu anhu qal قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم خمس hakkin musulmi akan musulmi biyar ne a wannan ruwaya na ɗaya raddu salami in dai ya ma sallama dole ne ka biya hakki ne fara sallama mutu hakki ne amma biyo ne ta wajibi ne fara sallama mutu hakki ne wa idza quyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha sai kenan wa idan mutum ya zo gurin aiki ya ce ma barka ne sai ka ce ma barka ne in ka ga dama kuma sai ka ce barka da salamu alaikum ka kara da wannan an gane ko amma dai wannan barka da yake da yake ba kai ba sai ka ce ma barka ne ina kwana ina kwana salamu alaikum to shine ba ayu bi hadara min auru duha wa iyadatul marid da gaida mara lafiya mara lafiya mun bayani a baya haddala daban duba mara lafiya cewa ba a san zuwa duba mara lafiya da tsakiyar rana ko domin karkaje wata gila an sa shi ya barci ka ga wani abubuwan da ake asibitoci a ce ba a shiga lokaci kaza zuwa kaza tsari ne mai kyau amma wasu za ka suna ta korafi su sun ya tafi ku je ku auna ku gani mafiya yawanci waɗanda ake kaiwa asibitocin da musamman private wanda ba su da tsari marasa lafiya su fi shan wahala sai dai idan yan uwan mara lafiya su yi doka saboda anan in an ba shi maganin bacci baya bacci domin kore yaushe shi da aiki amma inda ake da tsari za a ga karfe kaza zuwa kaza ba za a shiga ba mafi yawanci asibitoci sai kaga da yamma ne da yamma kuma kaga wato rana ta sauka ɗaya daga cikin hikimomi shi ne da ranar ka je duba mara lafiya in yana tumbatu zai iya kama sunanka a ce kai mayi ne ka kama shi kwarai kuwa ya iya samun sunansa lokacin da rana ta ɗaga kuma yana cikin tsananin rashin lafiya sai ta kiran sunanka amma idan rana ta yi sanyi sai a duba mutum kuma bayan an duba shi a faɗi kalmomi na ƙarfafawa yawwa idan kuma da hali in za a tashi a yi da kirki yawwa to shi ne to da kalmomin ƙarfafawa kada a zo ana hira kana mara lafiya ka rika ce masa sannu a yanzu abin da ake ta fama kenan sai mutuwa ake a kai wannan ba magana ba kai ma irin wannan ciwon da ya kama wallahi ba ran kanin babu ka irin da ya mutuwa yi wannan ka ba ta in kai mai jinya ne ka gaya mutuwa malam da Allah kai ko haka wani ya ce yana ta tambaya da yana ta yi mar tambaya ai wani ma ya mutu ya kaza sai ya ce wa mara lafiya yanzu kuma alaji ne yake damun ka sai yake zaman ka anan kada yake damun saboda ya yi jiki da magagani ya ce wani ya mutu ya rika ba da labaran wanda suka mutu to shi ma so kace ya mutu kenan to duk wayannan maganganun aladaban duwa mara lafiya ba a bukatar ana bukatar a kiyaye kalmomi kalmomin karfafa gwiwa da kuma dallake ne wannan abin da muke yi wai za a je duba mara lafiya ko wanda duba mara lafiya ce ya kai lemo da ayaba malam a cikin duba mara lafiya ba ko yaushe ne za ka kai lemo da in kuka kai ma masu jinya ne suke janyewa gwara ka je da ɗari biyar ka bari za ka je ka tara an tara lemo da ayaba ko sau ɗaya bai sa ba shi ne duniya sai kiwa yake har da kiwa yake akan waje fara a gurin ba a cikin fadili ko ba haka bane to saboda duk abin da aka kawo da an bi ga waje ya to dai dai ka tinye gidi ne to so yi kenan ba ko ne zo da haka nan dai sai an kula da wannan sai an kula to wannan shine iyadatul marid na uku wa tibaul janayi da raka gawa ka yi aboka da abota da wanda sun ji mutuwa ka za su bar abin da su kullum na wannan magana wanda in yaji wani yaro su zai ajiye abin da yake in a ofis yake ne ne yake cewa da Allah wani mutumin mu wani daga cikin iyayen mu wanda da shi abokan da yaro su da Allah zan tabo jara'ila dabba abin da ake bukata kenan ka je ka tsaya akan gawo mutum ka yi wa Allah magiya cewa wannan ba wannan ka yaje ma ba soyayya da ta wannan ba wanda ta wannan kamar abin da kake kore yake ba wai bayan nan kana zaune kana tabda ana ana kallon bal ba za ka tashi ba ka ce ka kaje yi mata gaisuwa gaisuwa sai gumi ne in ka tafi gaisuwa sai domin na ta biyo an gaisa da mutane a waje ka ce a kai ka cikin gidan za ka ga dakuna zo ne sai mutane sun fito daga gidan gaisuwa ka ji a tsoro wasu na cewa dama ma sun ka uku ina ruwanka a sai da karama a cikin matan nasa me za ka yi mata wallahi ko mutanen mu ba sa wannan duk dabi'a yanzu da aka koma ke in aka dawo kuma aka zauna sai a koma idan an yi mutuwa jiya ina kaɗan wannan assignment din bayan za a yi banda tsakanin wani kulan guda biyu ba kuma ana cewa ban sai mai zafi dan Allah in aka yi mutuwa gidan da ka sa an yi mutuwa jiya ko yau gobe ka je mai zuwa gurin dan Allah ka je ka zauna ka ji na ran ba da Allah sai ka ji ana jiran banda sai ka ji shi za a ga yanzu masu hali ba ma marasa hali wani suna wasiya da mutum ya zo in ba ka da hali ja za a yi talauci ne to me kuɗi ne yanzu ya ce na mutu kan wanda ya zauna duka shi nan muna gani yanzu suna zama da wasiya sai mutum ya ce kar a zauna masa muna ta gani kiyama na'am eh a gurin mutuwar to kun ji ciyaman shi da rauni ba a ciyo ba eh babban mutum ya mutu an ajiye jaridu sai wanda kake so in bidiyo za ka karanta ka ɗauko in kuma wakilin kiros ne ga ta can duk ga wurin bura na taɓa gaya muku a ko shekarar da ina jin shekara goma sha kenan wanda ya mutu mun taɓa zuwa wata gaisuwa aka rika kawo abincin lemu da ruwan roba aka rika kawowa wani ya fi yayi na gefe Allah ya maimaita mana da zai kuma yana da gaskiya yace Allah ya rage ta mana domin wannan kajin da aka kawo rabannin su game da su ya manta yawwa to mu je zuwa to shine ma ne yace wa tibawul janaiz wa ijabatu da'wa da amsa kira idan aka gayyace ka aka gayyace ka wato wato walima musamman walimar bayan musamman walimar bayan aure kun sai ita ce wanda suke ta sunna mutum ya yi aure bayan sati ɗaya ko biyu ko wata ɗaya ko biyu ya gayya kawai a zo ko dogaro da ne da dabari ka ci wannan shi ne sunna amma yanzu na yan boko da suke yi kawai wannan reception za ka samu ladan ka ba da abinci amma ba walima ba eh domin ciyarwa ce wata kilitu lahadi shine mahallin jayi da kuma gaida mai atijawa mai atijawa a gaidi na wani hadisi ne shi ma ingantacce babu la hadisi wata kilitu rajulin a kawo idan a dasa irin wancan ne shi irin abin da wani yake ya maimaita ba shi babu da yake magana akan mai atijawa da kuma gaida mutum mutum ya gaida dan uwansa idan ya atijawa qala akhbarana abdurrahman bin hamdan qala dathana hilal bin al-ala qala dathana huyay bin hatim al-jarjarai qala dathana yahya bin al-yaman qala dathana ash'ab an ja'far bin abi al-mughira an sa'id bin jubair radiyallahu anhu qala sai malami yace malamin sa abdurrahman bin hamdan ya karanta da shi kuma daga malamin sa hilal bin al-ala shi kuma daga malamin sa Huyayi bin Hakim al-Jarjarai shi kuma daga malamin sa Yahya ibn al-Yaman shi kuma daga malamin sa Ashab shi kuma daga shehin malamin sa Jabir bin Abdul Mughira shi kuma daga shehin malamin sa Sa'id bin Jubair radiyallahu anhu ka Allah ya tsara masa yadda yake mana da sa amma Sa'id bin Jubair ya kaji kaga daga nan za ka kalli cewa hadisi ne mauqubi ko mursal ba tunda ba sahabi bane ومرسل منه الصحابي سكت وقل قريب ما روى راوي بكت من عدس عنده كذا أما ينا رشاهد أي إرم ولا من عدس عنده أخوه المسلم تقواندا yayi atishawa a tare da shi akwai dan uwansa musulmi wala bi tammitu kuma bai gaishe shi ba kana tilawu alaihi dayla to wannan bashi ne a kansa yudalihu biya yawmal qiyama idan yake wani sa zai ne wa ya biya shi ranar qiyama ya hadisi ne dai murdan amma dai mun biya a baya cewa ne idan dan uwanka ya ji jawa daga haƙƙinsa shine ne idan yayi hamdala ta gaiji da kuma mu ƙarin bayani a gaba babu matayi kan mitul adi ga gidan babu da yake magana akan yaushe za ka gaida da ya ji jawa قال اخبرنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سليمان الشيخي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالك يجي daga Abu Abdurrahman malamin sa Imam nasai shi kuma daga Imran bin Musa shi kuma daga shehin malamin sa Abdul Waris shi kuma ya ji daga shehin malamin sa Sulaiman al-Shayyi shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu qal yace hadasa rajulan inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu sun yi tijawa gaban Annabi alaihi salatu wasallam fa jammada ahaduhuma wa taraka al-akhar sai annabi ya gaida da a cikin su ɗayan kuma annabi ya gane wakila ya rasulullah sahabbai suna gurin ka ce ya ma'aikin Allah a ɗaga inda ka rasulan mutum biyu sun yi atishawa a gabanka bakin madda a hadau ma wata rakka al'akar ka gaida ɗaya kuma ka kyale ɗayan fa kana ce ce inna hada hamidallah shi wannan da na gaishe shi ya ce alhamdulillah wa hada lam yahmadillah azza wa jalla shi kuma wannan bai gode wa Allah bai girma da buwaya ba shi ta na kyale kun ji yadda babu kan mara yake mitul adi babu da yake magana akan sauno za ka gaida ya tijawa ya ce hesti kace yace yace alhamdulillah kace ya rahmukallah ya kuma mai mai dawa sai annabi yace malai yace sauno za in yayi za ka ga cewa ya rahmukallah shine yake da kaida kana akbarana abu khalifa قال حدثنا عبد الوليد الديالسي قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني إياس ابن ابن سلمة بن الأقوى قال حدثني أبي رضي الله عنه قال شيء ما لم يجي شيء ما لم ينسى أبو خليفة يا كرم تدري شيء كما ما لم ينسى أبو الوليد shi kuma daga malamin sa Ikrima ibn Ammar shi kuma daga malamin sa Iyaz bin Salama bin al-Aqwa shi kuma daga mahaifinsa shine Salama bin al-Aqwa wanda yayi wa Annabi tabba kenan sau biyu a asilul hudaybiya shi kuma daga kare yake kuntu qa'idan inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata ran na zaune wurin annabi alaihi salatu wassalam fa hadasa rajulun sai wani mutum ya atijawa fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yarhamuka Allah sai annabi yace Allah ya ji kansa ثم حدث أخرى يقوم فقال الرجل فقال سيتي الرجل مسكوب يقوم من يتابع الذي يتي وانا بقى على مريكي babu tashmitil hadisi salata babu da yake magana za a gaida da ya tijawa ne sau uku kadai ko lokaci yayi na'am a wato za a gaida atijawa ne da ya tijawa sau uku idan ya tijawa uku tunda sakanni ya za mu tsaya ta shi ne zuwa sai mu dora akai to wannan shi ne zai fito da ka'ida an mutum ya tijawa ta farko yake rahamukallah a kai yace alhamdulillah kace rahamukallah kamar ya kuma yi ka kuma faɗa ya kuma yi yana yin da wuri sai ka ce Allah ya baka lafiya kuma domin ko dai alaji ko kuma ba shi da lafiya yawa domin dai alaji zai ma arba'in ba yawa ko ko mutum ya zo da tarar kawai wasu suna a karkaɗe buhun barkono sai kowa ya su jawa sai a kai wani abu mai yaji sai a kai na farko na ɗaya na biyu na uku za a yi amma daga nan to kowa sai dai ya ta kansa kawai inda na abun ne bai shi ne kamar a kai ya fesa ba shi ne kawai abubuwan da muka faɗa rediyo Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya wani kacin sarki ya yaje mana akwai ɗaya da cikin da tijai da suka rasu a nan cikin kwandula shi ma suna lizzami irin suna alhaji ne alhaji abdullahi gumar shi ma sunansa a nan waje don ainihin an je an kai kamar jiya ya rasu a kai ko da safe to muna tashi addu'a ma Allah ya yafe masa Allah ya kula da bayansa sannan justice akwai kwalitin da shi ma da Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bi don su ya gafarta mu kamar alaji yana magana ne muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sababin sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya wurin da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan lafiya Allah ka dukan su da gafara akwai yan uwa da suka yi auren raki da yawa wasu auren da yaya wasu kuma sun yi aure sannan da wanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka su aka shiga lamarin waɗanda suke yi sabon aure kuma Allah maɗaukacin sarki ya zauna da su lafiya muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da gobin da maɗaukaka duk bukatun mu na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya mana wannan yanayi da muke ciki na kuncin rayuwa da talauci Allah ta yaye mana muna roƙon Allah da sunayen da jawawa ƴaƴan mu da sannan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya Allah ka sa su zama farin cikin gidanin mu duniya da lahira duk bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana yan uwa da suke karantuka a gida da waje Allah ka shiga lamarin Allah ka sa albarka a karatun muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da zubin da wanda kuka kasar mu Allah ka zama da ita lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu yi gungunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu yi gungude mata Allahumma aminna fi awqanina wa aslih haymatana wa la tumurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa takaka wa tabi'a ibadaka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم